تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta laraba a yau muna uku ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda ya daidai da a sha uku ga watan uku shekara ta 2024 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci da ke nan ma'aikata ta tirijari a nan cikin garin bauchi a darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 40 daidai a cikin suratun zumar wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 41 Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka cikin abin da za mu karanta za mu tashi faɗin Allah inna anzalna alaikal kitaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim الرحمن الرحيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل
Allah tabaraka wa ta'ala yana magana da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna anzalna alaykal kitaba lin-nasi bil haqq Allah yace mu lallai tabbas mu ne muka saukar maka da wannan littafin domin amfanin mutane mun saukar maka wannan littafin ne kuma da gaskiya littafin ya sauka da gaskiya domin a shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya famani tada duk wanda ya kama hanyar shirya fali nafsihi ya yi makansa wa man dalla wanda kuma ya bata fa inna ma yadhillu alaiha to hakika ya bata ne makansa wa ma anta alaihim biwakil kai ba aiko ka ba ka zama mai tsayuwa a kansu ko mai kiyaye su lallai dolen dole sai sun musulunta ba a sanya ka wannan ba abinda aka ɗora maka shine an ɗora maka kai wa'azi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqq lallai Allah ya ce lallai tabbas mu ne muka saukar maka da wannan littafin domin ka shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya tare da dacewar Allah wannan littafin kuma ya sauka ne da gaskiya abu na farko shine Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana a wannan ayar cewa shine ya saukar da alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya faɗi a cikin wata sura ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على بلسان قلبك.
على قلبك لتكون من بلسان المنذرين عربي مبين بلسان عربي مبين ubangiji ta'ala ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin Allah ya ce lallai tabbas alkur'ani saukakken littafi ne daga ubangijin talikai ba wanda ya saukar da alkur'ani in ba Allah ba nazala bihi ruhul amin wanda aka wakilta ya dinga saukar da alkur'ani zuwa gare ka shine ruhu mala'ika jibrilu ar-ruhul amin ruhi wanda yake amintacce ya saukar da shi ala qalbika a cikin zuciyarka litakuna minal munzirin don ka zama cikin masu gargadi kaga kenan wannan ayar tana nuna mana abinda wannan ayar ta suratul zumar take nunawa Allah ya ce mun saukar da wannan alkur'ani ne don kai ma mutane wa'azi da shi kuma mun saukar da shi da gaskiya hakanan wancan ayar ta suratul shu'ara tana tabbatar da cewa Allah shi ya saukar da alkur'ani ta hanyar mala'ika jibrilu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin wato ainihin annabi yayi wa'azi da shi to da haka Allah ya ce inna anzalna alaykal kitaba lin-nasi bil haqq mun saukar maka da littafi don mutane da gaskiya to wannan ayar ayar take fassara ta ko take da kamanceceniya da ita tace ayar suratul nisa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi إنا أنزلنا علي إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما Allah ta'ala ya ce inna anzalna alaykal kitaba ilaykal kitaba bil haqqi lallai tabbas mu ne muka saukar maka da wannan alqur'anin da gaskiya me yasa muka saukar maka da wannan alqur'anin litahkuma bainan nasi bima araka Allah dan kai hukunci tsakanin mutane bisa ga abin da Allah ya nuna maka na zahiri idan an kawo maka husuma to kai a hukunci da abin da Allah ya nuna maka na gaskiya na zahiri kuma ka yi ma mutane hukunci da abin da Allah ya saukar a shari'ar addininsu da rayuwarsu bisa ga abin da Allah ya nuna maka na gaskiya kaga kenan tana tabbatar mana da wannan ayar inna anzalna alaykal kitaba linnasi bil haqq Allah ya ce lallai mu ne muka saukar maka da wannan alqur'anin da gaskiya don ka yi ma mutane wa'azi da shi wannan alqur'ani tabbas littafi ne saukakke daga wajen Allah Allah ya ce wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا Allah ya ce wabil haqqi anzalnahu Allah ya ce tabbas da gaskiya muka saukar da wannan alkur'ani wabil haqqi nazal kuma da gaskiya ya sauka wama arsalnaka ba mu aiko ka ba face ka zama illa mubashiran wa nadhira face don ka zama mai gargadi kuma mai albishir mai albishir ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari za su samu sakamako mai kyau a wajen Allah mai gargadi ga waɗanda suka saba ma Allah suka kafulce ma Allah cewa akwai azaba tana jiran su da haka kaga wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira shine inna anzalna alaykal kitaba lin-nasi bil haqq mun saukar maka da wannan alqur'anin don ka yi ma mutane wa'azi da gaskiya da aka alkur'ani tabbas saukakken littafi ne daga wajen Allah Allah ya tabbatar mana cewa shi ne wanda ya saukar da alkur'ani ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا Allah ta'ala ya buɗe suratul kafi da wannan ayar ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab Allah ya ce jinjina da yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allahn da ya saukar ma bawansa littafi walam yaj'al lahu iwaja bai sanya wani dungu-dungu a cikin littafin ba Allah ya ce qayyiman littafi ne tsayayye liyunzira ba'san shadidan domin ya gargaɗi mutane cewa akwai wata azaba mai tsanani tana jiran waɗanda ba su bi Allah ba milladunhu daga wajen Allah wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna salihat ya kuma yi bishara ga mu'minai waɗanda suke aikata ayyuka nagari anna lahum ajran hasana cewa tabbas suna da sakamako mai kyau a wajen Allah makithina fihi abada za su dawwama a ciki har abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ya kuma gargadu waɗanda suka ce Allah ya rikida saboda haka wannan shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah ya tabbatar mana cewa shine ya saukar mu annabi da alkur'ani kamar yadda wannan ayan mun ga irin ta a farkon suran nan a tanzilul kitabi min Allahi al-aziz al-hakim inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu din Allah ya ce mu ne muka saukar maka da alkur'ani da gaskiya da aka ka bauta ma Allah kana mai tsarkake addini gare shi da aka ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai da aka Allah yana tabbatar mana cewa shine ya saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama har a wani wajen Allah ya ce mana inda alqur'ani ba daga wajen Allah yake ba da an samu contradictions da yawa a cikin qur'ani da an samu cin karo da sashi ya warware sashi da an samu da yawa a cikin qur'ani Allah ya ce afala ya tadabbarun alquran walau kana min indi ghayrillah أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Allah ta'ala ya ce afala ya tadabbarun alquran Allah ya ce wai me yasa mutane kan ba za su dinga tadabburin ayoyin alqur'ani ba Allah ya ce walau kana min indi ghairillah inda a ce alqur'anin nan ya sauka ne daga wajen wani wanda ba Allah ba lawajadu fihi ikhtilafan kathira da an samu sabani mai yawa a cikin alqur'ani da an samu wannan wajen na warware wannan wannan na warware wannan amma saboda a waje daga wajen Allah yake shi yasa sai kaga wata ayar tana karfafan wata wata ayar tana fassara wata ayar da haka Allah ya ce inna anzalna alaykal kitaba linnasi bil haqq sai Allah ya ce faman ihtada duk wanda ya shiryu ya bi addinin Allah ya bi karantarwar littafin nan fali nafsihi yayi makansa wa man dalla wanda ya bata fa inna ma yadhillu alaiha ya bata ne makansa wa ma anta alaihim bi wakil ba a turo ka lallai dole ka tsaya a kansu ka zama wakili ko hafizi a kansu mai kiyayewa dole dole sai sun musulunta ba ba ce ka tsaya ka kula wane ne ya bi addini wane ne bai bi addini ba abin da aka ce maka shine kai wa'azi hisabi kuma in an je ranar lahira yana wajen Allah wa imma nuriyannaka ba'd alladhina idu ma'auna tawaffayannaka fa inna ma alayka albalagu wa alaina alhisab Allah ya ce naka isarwa ne mu kuma hisabi a gare mu yake mu yi hisabi waye ya musulunta wane ne kuma bai musulunta ba kamar yadda Allah ya faɗi ya ce fadakir innama anta muzakkir فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر na'am فيعذبه الله العذاب الأكبر inna ilaina iyabahum إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Allah ta'ala ya ce fadakir Allah ya ce kai wa'azi kai fadakarwa iyaka abin da aka daura maka shine innama anta muzakkir kai mai wa'azi ne kai mai fadakarwa ne lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tilastawa bane akan su akan cewa dole sai kowa ya musulunta illa man tawalla wa kafar sai dai kawai duk wanda ya juya baya ya kafulce ma dokokin Allah baka da damuwa in an je lahira fa yu'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar Allah zai masa azaba mai radadi azaba mai girma Allah ya ce inna ilaina iyabahu duk su gama da wanda ya bi da wanda bai bi ba ai kowa zai dawo zuwa gare mu thumma inna alaina hisabahu sannan kuma hisabin su na gare mu ba yana kanka ba saboda haka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da duk wani mai wa'azi ko faɗakarwa a ko'ina yake Allah yana nuna masa cewa nashi shine isarwa alƙur'ani ya karanta ya fassara ya fassara abinda Allah subhanahu wata'ala yake so a isar zuwa ga bayi shi dai kawai abinda Allah yake so shine in ka tashi isar da saƙon Allah to ka yi ƙoƙari ya zama ainihin content ɗin abinda Allah ya saukar shi kake isarwa domin lokacin da mutum ya buɗe baki yana wa'azi yana faɗakarwa da sunan addinin Allah to shi yasa ibnul qayyim ya littafi ya sa sunan littafin i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin sanarwa ko faɗakarwa ga masu yin sainin a madadin ubangijin talikai duk wanda zai karantar da addinin Allah kamar takarda ce aka kawo daga wajen Allah aka ce ya sa hannu lokacin da ka ce Allah ya ce to kamar ka yi sainin ne a madadin Allah ya ka ce maka mai hukuncin kaza ka ce halal ne to kamar ka yi sainin cewa kaza halal ne a madadin ubangiji haka nan in ka haramta saboda haka wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake so in mutum zai faɗakar zai yi wa'azi zai karantar ya zama ainihin dokar Allah abin da Allah yake so shi yake isarwa shi yake isarwa idan aya ta zo da zafi sake ta ta tafi da zafi Eh, kar ka rage mata sanyi saboda kar ta bugi suwa ne da wani kar kuma jin haushin su wane da wane ya sa ka kara ma ayan zafi kar ayan ta taho cewa duk wanda ya kaza kafiri ne dan wuta ne saboda wai kana son bayin Allah su fahimta kana son a mutane su gane a haɗa kan mutane a haɗa kan musulmai ya sa ka yi sako-sako da sakon aya duk yadda kake son kan mutane ya haɗu baka sun ba kai ubangijin da ya halicce su ba baka kai shi ba hakanan kuma karka ce ai so kake yi mutane su gyaru shi yasa zaka zafafa ka samu aya zafi ba sa ka wannan ba Allah ya fi ka sanin yadda za a bi a shiryu ya saukar da wata ayan da zafi zafi ya saukar da wata ayan da sauki sauki daga karka zo ka ce a to ai so muke yi mutane su gane sunna so muke yi mutane su gane addini shi yasa ba ma zafafawa a Allah fa a cikin garin Makka ya saukar da qul ya ayyuhal kafiru la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin Allah ne saukar da wannan aya kace ya ku kafirai ba zan bauta ma abin da kuke bauta mu ba kuma kuma ba za ku bauta mu ma Allah da nake bauta masa ba da haka Allah ya ce ka gaya musu lakum dinukum waliyadin ku rike addinin ku na rike nawa Allah ya bai ce ai sako-sako don a fahimta ba Allah ya ce ku rike naku na rike nawa domin kaga ana wannan na sunna wannan na bid'a to ba zai taba ba zai fa taba yiwa kansu ya hadu ba wannan na sunna wannan na bid'a har sai in wannan ya bar sunnan sa ya koma bid'a ko wannan ya bar bid'a ya dawo sunna amma wannan na sunna wannan na bid'a kansu ya hadu ba zai taba yiwa ba domin ka'ida ce in mun gamu da mutum ina sunna yana bid'a to fa ɗayan biyu ne wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dalalin mubin dole ko dai ina kan daidai yana kan bata ko yana kan daidai ina kan bata amma ba zai taba yiwa a ce da sunna da bid'a duka daidai bane ba zai taba yiwa ba ba zai taba yiwa ba ba zai taba yiwa a ce da kafirci da musulunci duka ɗaya bane Allah ya ce masalul fariqaini kal a'ma مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع hal yastawiyan هل masala يستويان مثلا مم.
أفلا تذكرون Allah ya ce masalul fariƙai ne misalin hanyoyin nan guda biyu da hanyar Allah da hanyar shaidan da musulunci da kafulci da sunna da bid'a Allah ya ce kal'ama wal asab kamar makaho ne da kurma wasami'i wal basir da kuma mai ji da mai gani Allah ya ce hal yastawiyani masala misalin su zai zama daya yanzu yadda muke zaune a masallacin nan dukanmu idan dukanmu muna gani yanzu ana tashi daga karatu kowa kama hanya zai kai tsaye ya fita amma yanzu in makaho ya zo nan wajen ya zauna sai ya ta yi da sanda da sanda kar ya taka wani kar ya bi ta kan wani ta ina kofa take ta ina kaza kaga kenan da makaho da mai gani ba ɗaya bane yanzu yadda muke maganar nan ga mu a cikin masallaci duka muna ji wasu suna waje loudspeaker yana kai musu duka suna ji amma yanzu kurma yanzu ya dai kalle mu a matsayin mu a matsayin hotuna muna ta motsi da hannu muna ta motsi da baki amma bai san me muke faɗi ba saboda haka ba zai taɓa yiwuwa a ce da hanyar musulunci da hanyar da ba musulunci ba a ce kuma su zama guda ɗaya wai har lallai sai mai tauhidi ya sassauto tukunna kafin mushriki ya gane addini wai lallai sai mai sunna ya sassauto tukunna kafin dan bid'a ya kamu ya gane addini ai ba zai taɓa yiwuwa ba ba zai taɓa yiwa ba abinda aka ce kawai shine kar ahlu sunna ya zafafa aya ya ƙara mata zafi don ya ga za ta bai kan ɗan bid'a ya ce ai zafin bai yi ba bai kar a ce duk wanda ya kaza ɗan bid'a ne ka ce a ai in an ce ɗan bid'a mutane ba za su gane ba bari kawai a ƙarasa da shi kafiri ba a sa ka haka ba kar a ce duk wanda ya kaza kafiri ne ka ce in an zafafa mutane ba za su gane ba bari dai a ce wanda ya kaza fasiki ne duk wannan ba a sa ka ba abin da aka ce maka shine ka isar da ainihin gundarin sakon Allah wanda ya karba ya karba ma kansa wanda ya ki karba ya ki karba ma kansa ba a tilasta maka dole sai kowa ya musulunta ba Allah ya ce kula ati'u Allah wa ati'ur rasul fa in tawallaw
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تحتدوا na'am وما على الرسول إلا البلاغ المبين
Allah ya ce kul ati'u Allah wa ati'ur rasul Allah ya ce ka ce da su ku yi biyayya ma Allah ku yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa in tawallaw in kun juya baya to ku sani fa inna ma alaihi ma hummila abinda aka daura masa na isar da sako yana kan shi wa alaikum ma hummiltum kuma abinda aka daura muku na karban sakon da aiki da shi yana kanku Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun masa biyayya za ku shiryu amma ku sani wa ma alal rasuli illa al balagul mubin ba abinda aka daura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face ya isar isarwa bayyananne ya isar da sakon Allah wannan shine abin da yake kansa amma ba a daura masa cewa dole dole sai kowa a cikin ku ya musulunta ba idan an je alkiyama Allah zai tambayi mutane ne zai tambayi manzanni zai tambayi mutane Allah ya ce falanas alannan ladina ursila ilaihim فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين Allah ya ce lallai tabbas za mu tambayi waɗanda aka aika musu saƙo su ma 'yan saƙon manzannin za mu tambaye su wace irin tambaya za a yi za a tambayi manzanni kun isar e da kuka isar wace amsa aka ba ku Allah ya ce yawma yajma'u Allahu rusula يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم qalu la ilma lana قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب
Allah ya ce yawma yajma'u Allahu rusul randa Allah zai tara manzanni dukansu fa yaqulu ma za ujibtu Allah zai ce kun isar e to da kuka isar wace amsa aka ba ku qalu la ilma lana sai su ce Allah mu ma ba mu da sani ba mu sani ba a zahiri dai mun ga wasu sun karba amma tabbas sun sun yi aiki da shi mu ma ba mu sani ba innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin gaibu wannan ita ce tambayar da za a yi wa manzanni su kuma al'umomi Allah ya ce wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين Allah ya ce ran da zai kiraye su duka fa ya kulu Allah sai ya ce ma za a jabtumul mursalin da manzanni suka yi muku wa'azi wace irin amsa ku ba su kun amsa ko ba ku amsa ba saboda haka kowa tambayinsa daban haka nan kuma kowa hisabinsa daban da haka wannan ayat tana nuna mana cewa duk wanda ya bi addinin Allah ya rike addini ya yi ma kansa wanda ya ki ya ki ne don kansa Allah ya ce qad ja'akum basairun min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha Allah ya ce ga hujjoji bayyanannu sun zo muku daga ubangijinku wanda ya bude idonsa ya gani yayi makansa wanda ya makantar da kansa da kansa yayi makansa yanzu ana gaya maka ne idan mun tashi a nan wanda ya bude idonsa sarai warai har ya isa gida yayi makansa wanda ya ce da rufa ido zai tafi gida duk Allah ya ce yayi makansa duk yayi makansa dun ya yi rufa ido ya yi rufa ido ya tafi gida ya gamu da ibtila'i ko hatsari ko an buge shi shikenan sauran ma sai a buge su wanda ya bude idan sai tafi kaga ai ba zai yi ba saboda haka wanda ya ki ya ki ne don kansa ya ki ne don kansa wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah ya ce ka ce ga gaskiya ta zo daga wajen ubangijinku wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya so ya kafirci wannan duk yayi makansa ne kamar yadda ayan da muka wuce jiya qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adhabun yukhzihi wa yahillu 'alayhi 'adhabun muqim duk wanda ya bi yayi makansa amma da- daga ƙarshe ai kowa zai fahimci ina ne hanya madaidaiciya kowa zai fahimta ya ka Allah ya ce faman abu sarafa li nafsihi wa man amiya fa alaiha Allah ya ce wa ma anta alaihim biwaki ba tilasta ka ka tsayu akan su lallai sai sun a musulunta ba Allah ya ce mu annabi sallallahu alaihi wasallam a wani gun fala ta zahabu nafsuka alaihim hasarat kar ka je ka halakar da kanka ka bari kanka ka halakar da kanka saboda kana tunani da bakin cikin su wani da wani basu musulunta ba fal'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha alhadith asafa Allah ya ce me yiwuwa ka je ka halakar da kanka saboda tunanin basu yi imani da wannan abin da ka zo da shi ba la'allaka bakhi'un nafsaka Allah yakunu mu'minin Allah ya ce inna sha nunazzila alaihim minas samai ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in Allah ya ce in muka ga dama za mu saukar musu da wata aya daga sama wanda dole su musulunta amma Allah ne ya tsara akwai wanda zai musulunta akwai wanda ba zai musulunta ba huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun faminkum mu'min haka Allah ya tsara wani ya zama mumini wani kuma ya zama kafiri da haka wanda yayi mai kyau yayi ne ma kansa sakamakon ba zai dawo kansa ba wanda ya ƙi mai kyau ya yi ne makansa man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighairi hisab wanda ya yi mara kyau haka za a saka masa da shi wanda ya yi mai kyau namiji ne ko mace yana mai imani Allah ya ce zai shiga aljanna za a azulta su a cikin gidan aljanna ba tare da kidayo ko lissafi ba saboda haka wanda ya bi ya bi ne makansa wa ma anta alaihim biwakil Allah sai ya ce Allahu ya tawaffal anfusa
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce Allahu ya tawaffal anfusa Allah ya ce Allah shine wanda yake karɓar rayuka haina mautiha lokacin mutuwarsu in mutum ya tashi mutuwa Allah shi ke karɓar ransa wallati lam tamut fi manamiha har da ma ran nan da bata mutu ba a baccinta fayumsiku allati qada alaiha almaut idan rayuka suka yi bacci suka koma zuwa ga Allah to sai Allah ya rike wanda ya kaddara mata mutuwa wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma ya sako ɗayan kuma ta ci gaba da rayuwa har zuwa wani ajali sananne a wajen Allah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun lallai a cikin haka akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke masu tuntuntuni masu komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a wannan ayar Allah ya nuna mana yadda ake karɓar rai shine na farko yace Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha Allah shi ke karɓar rayuka lokacin mutuwarsu lokacin da mutum ya tashi mutuwa Allah shi ke karɓar ransa to wannan ayar ta suratu zumar idan mutum ya yi tuntuntuni game da wasu ayoyi a cikin ƙur'ani sai zake ga kamar akwai cin karo tsakani yanzu dai mun ga wannan ayar ta ce mana Allah shi ke karɓar rai to wata ayar sai ta ce mala'ikan mutuwa ne ke karɓar rai Allah ya ce ƙul ya tawaffakun malakul maut قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون Allah ya ce ƙul ka ce da su ya tawaffakun malakul maut alladhi wukila bikum idan kun tashi mutuwa mala'ikan mutuwa da aka wakilta ya dinga karɓar rayukanku shi zai karɓar rayukanku thumma ila rabbikum turja'un sannan za ku koma ne zuwa ga ubangijinku kaga yanzu a wannan ayan ta suratu sajada Allah ya nuna mana cewa mala'ikan mutuwa shi ke karɓar rai wannan ayar da muke kanta a suratu zumar ya nuna mana cewa Allah da kansa ke karɓar rai to haka ne in ka koma suratul an'am sai nuna mana cewa ma mala'iku da yawa ne suke karɓar rai Allah ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafaza وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون Allah ta'ala ya ce wa yursilu alaikum hafaza Allah yana turo muku masu kula da ku hatta idza jaa ahadakumul maut har sai mutuwa ta zo ma ɗayan ku Allah ya ce tawaffatu rusuluna sai 'yan saƙonmu mala'iku sai su zo su karɓar ransa kaga anan sai nuna cewa mala'iku ne suke karɓar rai ya ce fa kaifa idza tawaffathumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum mala'iku ke karɓar rai allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin allazina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim innal ladzina tawaffahumul mala'ikatu zalimi kaga sai nuna cewa mala'iku su suke karɓan rai mala'iku masu tarin yawa to ya za mu yi mu haɗa tsakanin waɗannan ayoyi guda uku shin akwai cin karo tsakaninsu kenan babu cin karo tsakani Allah shi ke karɓar rai eh gaskiya ne mala'ikan mutuwa ke karɓar rai eh gaskiya ne mala'iku da yawa ke karɓar rai wannan tabbas ne gaskiya ne kamar yanzu misali idan ka zo ka ga ana aikin titi a cikin gari sai ka ce kai gwamna yana aiki wani sai ce gwamnati tana aiki wani zai ce ka wannan kamfani trayector ne ko menene suna aiki yanzu kaga wannan mataki uku su waye ainihin masu aikin su ne trayector wa ya sa su gwamna budget din me gwamnati to in ka zo duka ukunnin kana iya cewa duka ukunnin suna aiki to shine Allah shi ne ainihin mai tsara yaushe kowa zai mutu har mala'ikan mutuwa dukkanmu nan mala'ikan mutuwa bai san ran da za mu mutu ba wanda zai mutu da daddare mala'ikan mutuwa bai san da daddare zai mutu ba sai lokaci ya yi Allah zai ce masa je ka ɗauko wani daga ran Allah ne ke karɓa ta hanyar ba wa mala'ikan mutuwa umarni ya je ya karɓi kamar aika ga alƙur'ani ne Allah shi ya saukar da Ƙur'ani amma aike ya yi mala'ika Jibril ya kawo Ƙur'ani to shi ya sa za ga a wani wajen sai ce inna hula ƙaunu rasulin karim kamar yadda ya fara suratul haƙa maganan manzo ne mai karamci sai malamai suka ce wannan yana magana akan mala'ika Jibril ne cewa Ƙur'ani saƙo ne na mala'ika Jibril sai a suratul takwir sake cewa innahu laqawlu rasulin karim maganan manzo ne mai karamci sai suka ce wannan yana nufin alkur'ani sako ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani wajen kuma kamar yadda mun karanta sai ce wa innahu latanzilu rabbil alamin alkur'ani saukakken littafi ne daga wajen Allah ubangijin talikai me hakan yake nufi ainihin maganar maganar Allah ce amma ta biyo ta hanyar mala'ika jibrilu da aka sai zama shine ya fara karantawa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka kace sakon mala'ika jibril ne ya kawo mu kuma annabi da ya fara karanta kawo muka karba daga gare shi to shine Allah zai tura mala'ikan mutuwa ya ce je ka dauko rai to su kuma waɗannan mala'iku su ne a awan na mala'ikan mutuwa idan lokacin mutuwan mutum ne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya ambata a hadisin al-imamu ahmad hadisin bara'u bin azib idan lokacin daukar rai yayi mutum in mumini ne zai ga dandazon mala'iku suna saukowa daga sama farare masu fararen tufafi sun zo da farin likafani da turaren aljanna annabi ya ce za su zauna a gabansa maddal basar iya ganinsa iya yawan mala'iku ne suna zaune suna masa albishir Allah ta khafu wala tahzan karka yi bakin ciki karka ji tsoro karka ji tsoron zaka tafi mutu karka yi bakin cikin zuriyar da zaka bari a baya Allah zai kula da su suna masa wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun albishirinka aljanna tana can tana jiran ka annabi ya ce har mala'ikan mutuwa ya zo sai ce ayyatu hannafsu tayyiba ya ke wannan rai nutsatsiyar rai ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan ki fita cikin nutsuwa ki je ki gamu da gafaran Allah da kuma yardan Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ta fito tana tuttuduwa yanda ka san ana tuttuda ruwa daga jarka yana fita cikin yana tuttuduwa cikin nutsuwa sai annabi yace yana zare ran ba za su bar ran a harinsa ba daidai da kyaftawa ido sai su karba sai su sa a cikin wannan likafanin da suka zo da shi su mamaye ta da wannan turaren da suka zo da shi daga aljanna haka da in mutumin banza ne zai ga mala'iku bakake masu bakin tufafi da bakin fuska sun dauko bakin likafani sun ɗebo ruwan jini da diwa daga jahannama haka za su zauna suna masa albishir mummuna suna albishirin ka yau zaka gamu da masifa da bala'i mala'ikan mutuwa yana zuwa sai mai tsawa ce ya kai wannan ƙazantaccen rai fito ka je ka gamu da fushin Allah da ukubar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ran ya tawarwatse a jikinsa mala'ikan sai ya sanya shi ya fizge shi da ƙarfi kamar yadda bullet ke fita daga bindiga in an harba shi ya fita da ƙarfi yana karfa yana cire ran sai su karɓi ransa sa a cikin wannan bakin likafani sannan kuma su mamaye shi su wanke shi da wannan bakin ruwan jini da suka ɗebo daga jahannama to kaga wannan yasa Allah ya ce mala'iku ne suke karɓar rai masu yawa Allah ya ce kuma tawaffatu rusuluna wa hum la yufallun su ba sa sakaci in kai an ce kai sallah kana sakaci an ce kai azumi kana sakaci an ce kai kaza da kaza an ce ka bar ƙarya ka bar kaza kai sakaci to su in Allah ya ce je ku daukowa da su ba sa sakaci su ba sa sakaci ba sa jira su ce to ai Allah bai gama shiryawa ba bai salloli ba jiya ba ruwansu ku je ku ɗauko shi da magariba ba za ce ai bai la'asar ba za su tafi su ɗauko shi da aka kaga Allah ya samu gama lafiya da aka kaga wannan yana nuna mana ashe lallai tabbas kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana cewa shi ne yake karɓar rai wannan gaskiya ne mala'ikan mutuwa ne ke karɓar rai wannan gaskiya ne mala'iku ne masu tarin yawa suke karɓar rai wannan gaskiya ne Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha da kuma wanda ran da bata mutu a cikin baccinta ba Allah ya ce fayumsikul lati qada alaiha almaut idan bayi suka yi bacci to duka rayukan suna komawa zuwa ga Allah ran kowa yana komawa zuwa ga Allah Allah yana karban duka rayukan mu in mun kwanta bacci sai ce fayumsi kullati qada alaiha almaut wanda aka kaddara mata sha biyun dare za ta mutu daidai sha biyun daren nan kuma yayi tana bacci to shikenan sai Allah ya rike nan daga sai a tashi a taba shi a taba shi babu shi sai a kwankwasa kofa a kwankwasa kofa babu shi sai dai a karya kofar saboda me daga bacci ya tafi fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra wadda kuma Allah bai kaddara za ta mutu ba sai ya sake bataranta ila ajalin musamma zuwa wani lokaci sananne sai Allah ya sake bataranta wata ta fita wani ya fita ya tashi ya je gamu da hatsarin mota ya mutu wani ya hatsari a mashin ya mutu wani ya hau jirgin sama ya hatsari ya mutu wani ya zame ya fadi ya mutu wani a tunkuda shi ya mutu wani ya hau dutse ya fado ya mutu wani ya sha ruwa ya kware ya mutu wani ya ci daɗi wannan daɗin ya shaƙe shi ya mutu wannan duka ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu sabuban suna da yawa amma mutuwar ita guda ɗaya ce saboda haka Allah ya ce fa yumsiku allati qada alaiha al maut wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yake cewa idan Allah madaukakin sarki ya karbi rayukan mutane a lokacin da kowa ya yi bacci to rayuka suna hawa sama lokacin da rayukan nan suka hau sama suna gamuwa da junansu suna gamuwa da junansu sai su gane junansu shi sa yi kai bacci sai kai mafarkin ka gamu da wani a mafarki ranka da nashi a sama sun gamu sun gane juna daga sai yayi mafarkin kun gamu kai ma kai mafarkin kun gamu in an tashi kuma sai ka ga abin da ke tsakaninku budal mashirikai ne kai kana farkon gari ta gabar shi yana farkon gari ta yamma amma sai ga kun gamu a bacci da haka abdullahi ɗan abbasin ya ce idan mutane suka yi bacci to allah maɗaukakin sarki yana karɓar rayukansu rayukan nan kuma suna gamuwa a sama idan suka gamu a sama sashi yana gane sashi wannan na gane sashi sannan kuma idan lokacin tashi daga bacci ya yi fa'iza a rada jami'u har ruju a ilal ajisad idan duka rayukan suka yi nufin suna so su dawo zuwa ga jikunan ma'abutansu lokacin tashi a bacci ya yi kowa ya riga ya saba misali duk sun saba suna tashi karfe hudu da rabi karfe biyar don sallar asuba toron ya riga ya saba daidai wannan lokacin ake sako shi yana dawowa saboda haka zai nufaci ya dawo zuwa ga jikin ma'abucinsa amma ya ce amsaka Allahu arwahal amwati indahu waɗanda Allah ya riga ya kaddara musu su sun mutu kenan to sai Allah ya rike rayukansu a wajensa wa arsala arwahal ahya'i ila ajsadiha sauran waɗanda suke da sauran numfashi kuma Allah sai sako muku su rayukansu zuwa ga cikinsu shine fa yumsiku allati qada alaiha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wanda Allah ya kaddara mata mutuwa shikenan sai ya rike wanda kuma Allah ya kaddara ran zai dawo zuwa gare shi ya dawo to shikenan kuma a sai ya dawo zuwa gare shi kamar yadda Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda yake cewa famara atu nafsun na'imi wa hiya fi sama qabla irsaliha ila jasadiha fa hiya ru'ya sadiqa yace abinda rai ya gani a sama gabanin a dawo da shi zuwa ga jikin ma'abocinsa wannan shine mafarkin gaskiya kenan mutum ya yi bacci ransa ya tashi ya koma zuwa ga Allah da ransa nan ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi kenan sai ya yi mafarki wannan mafarkin da ya yi ya ce wannan shi ne mafarkin gaskiya wani sai mafarkin gashi har ya mutu har ya shiga aljanna to in ya tashi sai ya addu'a ce to Allah ka tabbatar mun da wannan mafarkin wani sai mafarkin ya gamu da ibtila'i to sai musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana idan mutum ya yi mafarki mummuna ya bada mafarki kyakkyawa ya bada labari mu waɗanda yake so waɗanda yake kauna in mutum ya mafarki mummuna to ya kame bakinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba al'adarsa kullum in asuba ta yi yakan tambayi sahabbansa ya ce jama'a waye ya yi mafarki jiya da daddare sai ya gaya masa sai ya fassara shikenan wata ran ya ce waye mafarki ko waye shiru ba wanda ya daga hannu sai wani daga hannu ya ce ya rasulullah na yi mafarki ya ce mafarkin mai kai ya ce na yi mafarkin an sare kaina kan na gudu a ƙasa ni kuma ina binsa sai aka yi annuji kai kai kai ɗaya ɗaya ɗaya karka karasa wannan labarin ka yi mafarkin an guntule kanka ran kan na ta dungurawa a ƙasa kuma kana bin shi kuma kana ba da labari kaga wannan ba mafarkin a bada labarin shi bane yanzu in wannan ya tabbata akan kai ka shiga bala'i ne haka ba a idan mafarki ya zama mai kyau to anan mutum sai ya nemi masoyansa sai ga musu to gashi na yi mafarki iri kaza sai su sanya shi a addu'a shi ma ya yi addu'a in ya ga mafarki mummuna annabi ya koyar da mu in ya farka to ya yi tofi sau uku a ɓangarensa na hagu ya yi tofi sau uku a ɓangaren shi na dama ya karanta rabbi a ubi bika min hama za ta shayaɗi wa ubi bika rabbi an yi haduru ce allah ina neman tsarinka ka kare ni daga ɗimuwa na shaidanu ina roƙonka ka tsare ni kar shaidanu su halarci inda nake da haka sai zama ya yi a ya kiyaye kansa daga wannan mafarkin saboda haka ainihi bacci shine ibnu zaidin yace annawmu wafatun wal mautu wafat lokacin da mutum yayi bacci Allah karɓar ransa yake kamar yadda in ya mutu Allah yake karɓar ransa idan yayi bacci Allah ya kaddara zai tashi sai ya dawo masa da ransa in Allah ya kaddara kuma daga nan zai wuce to shikenan sai ya wuce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kamata na muna fa zalika tamutun kamar yadda dai kuke bacci haka nan za ku mutu wa kama tuqizuna fa kadhalika tub'athu kamar yadda kuke farkawa daga bacci haka nan kuma za a tashe ku ran tashin kiyama irin yadda kake bacci haka ne zaka mutu irin yadda kake farkawa baka san lokacin da aka dawo maka da ranka ba kana farkawa a hankali a hankali kadan kadan haka wasake to haka nan kuma za a yi tashin kiyama haka nan za ta shin kiyama da ka mutuwa yadda kaga zaka kwanta kana ta tunani kana ta tunani kafin ka ankara bacci ya dauke ka haka nan kuma mutuwa take haka nan take to wannan yasa wata rana aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce da shi ayanamu ahlul janna ɗan aljanna suna bacci akwai bacci a aljanna qala la sai ya ce a'a annawmu akhul maut ai bacci dan uwan mutuwa ne bacci shi ai shi dan uwan mutuwa ne a cikin aljanna kuma babu mi babu mutuwa wal jannatu la mauta fiha a cikin aljanna kuma babu mi babu mutuwa a ciki babu mutuwa a cikin aljanna to abdullahi dan abbasin Allah ya kara masa yadda yace a jikin dan adam ruhin dan adam da kuma ransa wasu abubuwa ne guda biyu suna da akwai abu tsakaninsu yadda ka san zafin rana hankali da mutum yake ran da mutum yake hankalta da shi yake tamyizi ya bambance gaskiya da ƙarya mai kyau da mara kyau ruhin mutum kuma da wannan ne mutum yake motsi in ruhi na jikinsa hankalinsa kuma da shi yake iya bambance ƙarya da gaskiya Daka idan Allah ya karbi idan mutum ya yi bacci to Allah sai ya karbi ransa ba zai karbi ruhinsa ba shi yasa yana motsi yana motsi ran mutum Allah zai karba ba zai karbi ainihin ruhinsa ba shi yasa mutum yana bacci zai motsa amma in Allah ya kaddara masa ɗayan dare zai mutu kafin ɗayan daren nan yana ta motsawa ya juya can ya juya can daga an zare ran ya riga ya mutu kenan babu dawowa to shi kenan motsin ya kare kenan ya tafi kenan to wannan ya sa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu idan mutum zai yi addu'a idan mutum zai yi bacci mutum ya tashi bacci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu ya yi addu'a manzo Allah ya ce ya ɗauki gaban tufafinsa haka gaban rigansa ya karkade makwancinsa ya tabbatar ko ya daga shimfiɗin ya karkade shi ko in zanin gado ne ya cire zanin gadon ya karkade shi ya maida shi sannan kuma lokacin da ya zo kwanciya ya ambaci sunan Allah sannan ya karanta addu'an nan ya ce subhanaka rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi da Ibn Majah da kuma Sahih al-Bukhari mutum yayi addu'a ya ce tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji wata ruwaya ta ce bismika rabbi da sunanka ya ubangiji na wada'tu jambi gashi nan na sanya kafada ta na kishin gida na kwanta zan yi bacci wa bika arfa'uhu da sunanka zan daga kafada ta in amsakta nafsi in ka kaddara ni cikin waɗanda za ka riƙe ransu in sun kwanta bacci ba za su tashi ba faghfir laha Allah kai rahama ma raina wa in arsaltaha in kuma ka sake raina to fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin Allah ka tsare mun raina da irin tsare wanda kake yi ma bayinka na galtattu ka kare ni da irin kariyan da kake kare bayinka na galtattu da aka annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya karantar da mu wannan addu'ar sannan in mutum ya tashi daga bacci annabi ya ce sai addu'a ya ce alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dhikrihi ya ce jinjina da yabo da godiya su tabbata ga Allah wanda ya bani lafiya a gangan jikina sannan wa radda alayya ruhi ya dawo min da raina bayan da ya rike wa azina li bi dhikrihi sannan ya bani daman in dinga yawan ambatansa sannan yi addu'a ya ce Allahum alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur jinjina da yabo da godiya su tabbata ga Allah wanda ya rayar da mu bayan ya kashe mu kuma makoma zuwa gare shi take sannan cikin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kamar yadda yazo a ruwayu daban-daban yana cewa bismikallahumma amutu wa ahya ko yace bismikallahumma ahya wa amutu Allah da sunanka zan mutu da sunanka zan rayu mecece mutuwar ita ce bacci mecece rayuwar farkawa daga bacci ko ya zama bismika Allahumma mutuwa yan Allah ya kaddara ma mutum mutuwa shikenan ya tafi kenan saboda haka Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma Allah ya ce inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun lalle a cikin haka akwai abuntun akwai ayoyi ga mutanen da suke tuntuntuni mutanen da suke yawan tunani da kuma wato tadabburi akan abin da ya shafi ayoyin Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya samu dace za mu tsaya akan wannan ayar Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan aya ta 43 abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya gafarta mana kafin mu rufe akwai takarda da aka turo mai tambayoyi guda uku ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah don allah malam meye hukuncin sallah a ɗaki mai hoto a manne a ciki ko kuma sallah a masallaci da mai sanye da riga mai hoto a jikinsa to a abu na farko shine kafin a je hukuncin sanya hukuncin sallah a ɗakin da aka makala hoto ko aka manna hoto a jikinsa shi karan kanshi manna hoto a cikin ɗaki haramun ne shi karan kansa sanya hoto mutum ya sa a yi masa katon a album ne ko menene a sanya masa hotonsa kato ya sanya a ɗakinsa wannan haramun ne ko a sanya masa hoton shugaban ƙasa ko hoton sarkin gari ko hoton gwamna ya sanya a ɗakinsa wannan haramun ne haramun ne bil itlaq babu ma babu sabani tsakanin malamai akan haramcin wannan mutum ya manna hoto a jikin bango ko ya lakana katon hoto a jikin bango wannan haramun ne ko mutum ya sa a ɗauko masa hoton aurensa da matarsa a maida shi katon hoto ya sanya shi a cikin ɗaki wannan haramun ne mutulakan ba saɓani tsakanin malamai duk da malaman da suka yi saɓani akan haramcin hoto da halaccin hoto dukansu sun yadda cewa wannan hoton shi haram ne wannan haramun ne su kaga kenan ashe abin da ya kamata a fara gina hukunci a kai shine kafin a je kan menene hukuncin sallah a cikin ɗakin da aka manna masa hoto mu fahimci cewa shi karan kanshi manna hoton a cikin ɗakin haram ne haramun ne an haramta so idan mutum ya yi sallah a ciki ya yi abin da ake ce masa makaruhi bal ya wuce makaruhi ya aikata haram idan ya fuskanci hoton ya yi sallah da nufin har zuciyarsa yana jin daɗin fuskantar hoton da ya yi to wannan ya yi shirka wannan ya yi shirka yana jin daɗi ga hoto na a alƙibla nan yana kallon hoton me yasa ma yake kallon wajen yana jin daɗi saboda wannan hoton da yake cikin ɗaki to wannan ya yi shirka idan kuma ya sallah a cikin ɗakin da akwai hoto a ciki wannan ya aikata ya aikata haramun amma wannan ba shi ke nuna cewa sallansa ta ta ɓaci ba amma dai ya aikata abin da yake haramun sannan kuma a sallah a masallaci da mai sanye da riga mai hoto a jikinsa shi a karan kansa mutum ya sanya hoto a bayan rigansa wannan haramun ne wannan haram ne yana cikin abin da mutane suke yi na kuskure mutum ya ka gan shi da wani riga mai hoton ɗan siyasa a jiki ko wani a jiki wannan haram ne ko a gusar da hoton da yake jiki ko a ɓoye shi domin lokacin da ka zo kana sallah da riga mai hoto a jikinka ba yadda za ka yi dole sai ka ɗauki hankalin wani dole sai ka kautar da hankalin wani daga sallah kaga kai kana kallon gabanka watakil daga kai sai bango ka watakil kana sawun gaba wani kuma kai ne a gabansa yana kallon ka duk yanda za a yi dolen dole idonsa sai ya kai zuwa gare ka dole za ka ɗauki dole za ka ɗauki hankalinsa su wannan a karan kansa yawo da hoto da riga wanda yake da hoto a jikinsa wannan haramun ne wannan bai halatta ba mu fahimci cewa duk saɓanin fa da malamai suka yi akan hoto mafiya yawa hoton da aka yi saɓani aka yi shine hukuncin ɗaukan hoto a cikin waya shine wanda aka yi saɓani aka yi amma mutulakan a je a ɗauki hoto a fitar da shi ka riƙe shi haka kana kallonsa mutulakan malamai sun ittifaki akan haramcinsa malamai sun ittifaki akan haramcinsa in ba hoto na uzuri ba shine na passport wanda za ka yi shi don uzuri ko a dauke ka a sanya ka a jikin jarida saboda wani dalili don saboda a gane ka wannan wani abu ne na daban inda ma malamai suka yi sabani kenan shine menene hukuncin a dauki mutum hoto a cikin waya hoto na photography shine malamai suka yi suka yi sabani akai amma mutum ya dauki hoto ko kaga mutum ya dauko hoton wani malami ya sanya shi a jikin a bayan keke na ɗinsa ko a jikin mashin ɗinsa ya ɗauko hoton malam jafar ko hoton malam albani ko hoton dr ahmad bamba ya sanya a jiki saboda ƙauna wannan haramun ne wannan haram ne daga in mutum ya zo masallaci da irin wannan hoton da ke jikinsa shi ya yi sallansa in ba ya yi sallah ne da nufin bauta ma wannan hoton da ke jiki ba sallarsa ta yi amma kuma wanda ya ɗauki hankalinsu a baya to laifinsa laifinsu yana kansa naka sai a yi kokari a kiyaye saboda wannan abu ne wanda ba a buɗe kofarsa saboda yan an buɗe kofarsa fitintunu masu yawa za su yawa a ciki saboda haka wannan haramun Allah ya kiyaye na biyu yace malam mutum mai fitsari ya taba kayansa ya manta bai wanke ba har yayi sallolin farilla na wunin da kayan zai sake sallah ne mutum fitsari ya taba ya taba jikinsa bai kuma wanke ba ya manta har yayi salloli gaba daya to in ya tabbatar da cewa tabbas tabbas ya yi sallah ne da wannan najasin a jikinsa to sallan da aka yi ta da najasa babu ita sallan da aka yi ta da najasa a jiki babu ita anan ba za ka ce ayi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ba anan ba za ka ce mutum mantawa yayi ba ko na abu makamancin haka abinda ake so shine kamar yadda malam mai alari yace idza ta'ayyanatin najasatu ghusila muhalluha lokacin da aka tabbatar da najasan to lokacin za a je a wanke inda najasa take mutum yanzu bawali ya taba jikinsa ko misali shine ya je garin ya yi fitsari sai fitsarin ya taba jikinsa ko wani yaro ya dauka sai fitsarin yaron ya taba jikinsa kaga a lokacin in yayi sakaci ya ƙara tsawon lokaci bai je ya wanke ba har ya manta kaga shi ya makansa ganganci nan ba zai zo ya ce ya manta ba shi ya makan shi ganganci daga lokacin da najasa ta taba jikinsa a lokacin zai cire kayan ya je ya wanke a lokacin zai cire kayan ya je ya wanke bisa hukuncin idan yaro ne namiji ko namiji ne wanda ya fara cin abinci za a wanke in bai fara cin abinci ba za a yayyafa ruwa idan mace ce ko da bata fara cin abinci ba za a je a wanke inda najasa ta taba ko a wanke tufafin gaba ɗaya idan tufafi idan najasan ya buya shine wa'inin tabasat wasilat thawbu kulluha idan aka duba aka ga ga shi dai ya san fitsarin ya taba jikinsa amma bai san ina ne specific ba to sai ya cire kayan gaba ɗaya wanke saboda haka lokacin da nazisan ta taba shi lokacin zai cire ya je ya wanke in yayi ganganci har ya manta yayi sakaci bai je ya wanke ba yayi salloli da wannan nazisan a jikinsa to in ya tuna zai canza kaya kuma ya sake waɗancan salloli wannan shine sannan na ƙarshe ya ce an ce cikan sallan tarawihi shine kai shafa'i da wutiri a bayan liman to malam a unguwanmu duka masallacin ne har da liman ba a yi sai dai a watse kowa ya yi nasa lokacin da yake so to wannan a na farko a ce duka ba a yi wannan an yi kuskure domin ba wai an yi zunubi ko an yi laifi ba a ba a yi abin da ya dace da karantarwar magabata ba da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qama ma al imami hatta sarafa kutiba lahu qiyamul layla duk wanda ya tsaya sallah tare da liman har aka idal to za a bashi ladan qiyamul layl daga abin da yafi shine liman din ya tsaya ya jagoranci mutane har su kai shafa'i da wuce wannan wannan shine abin da wannan shine abin da yafi abin da yake so ka tsaya a bayan liman har a kai karshe saboda in ka tsaya a bayan liman a kai karshe ladanka yafi wanda zai koma gida yayi tai yayi tai yayi tai amma bai tsaya tare da liman a kai karshe ba daga wannan shine abin da yafi shine liman ya tsaya a yi tsaya wanda zai yi a yi tare da jama'a ya fi ya tashi shi kadai a tsakiyar da zai yi mu fahimci wannan idan a cikin ramadan ne to sallan dare kiyamun laili falalanta ya fi a yi ta a cikin jam'i sama da mutum ya kowa na shi idan a wajen ramadan ne to khairu salatil mar'i fi baitihi illa al-fariida mafi alkhairin sallan mutum shine ya a gida in ba farilla ba haka in a wajen ramadan ne to ba a sa jama'a su zo su ce to mu taru bayan an yi sallan ishawa ne ya ja mu sallan kiyamun laili ba duk wannan ba a sa su ba amma a cikin ramadan a yi ta tare da liman shi ya fi falala da haka liman ya tsaya ya ja mutane su bi shi har a idar gaba daya wannan shine abin da ya fi falala amma in ba su yakan ba ba su yi laifi ba amma sun bar abin da ya fi falala Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah eh wannan shine bayani su tsaya a tsaya a yi tare shine abin da ya fi falala amma in ba su yi ba ba su yi laifi ba ba ce an yi laifi ba idan kowa ya koma gida ya yi nashi amma tsayawansu su yi tare da liman liman ya jagorance su su yi sallan gaba daya wannan shine abin da abin da ya fi musu falala amma in kowa ya koma gida nashi ya yi nashin ba su yi laifi ba amma in sun yi tare hakan ya fi falala Allah ya samu dace wa alaikum salam na wato wannan abu ne da ya kamata mu fahimta shi ne idan mutum ya kai ya fara cin abinci an yaye shi kenan to in bawalinsa ya taba tufafi ba yayyafa masa yiwa ake ba wanke shi ake yi wanke shi ake yi wannan shine tsarin ga ɗa namiji in mace ce kuma ko da yau aka haife ta in ta yi fitsari a jikin tufafi za a wanke shi in an yayyafa mashi ruwa bai yi ba saboda haka ba daidai bane mutum ya tabbatar ga najasa ta taba jikinsa ya yi bawali ya taba jikinsa sannan kuma ya zo ya yayyafa ruwa wanda yana da kyau mu kiyaye yana daga cikin abin da ke kunna ma mutum wutar azaban kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi yawan waɗanda ake musu azaba akan kabari silan shine fitsari shine sila wani zai yi fitsari ba zai suturce kansa daga jama'a ba wani kuma zai fitsarin ba zai tsaya fitsarin ya gama zuba ba zai tashi haka sai ya taba masa jikinsa sai ya dinga yawo da mutane amma cikin najasa gashi nan dai yayi tsarki amma daidai yayi tsarkin kuma shi a karan kansa yana jin wani fitsarin na zuba a jikinsa to kaga wannan kuskure ne haka abin da yafi dacewa shine mutum ya tabbatar ya je zai yi bawali ya tabbatar cewa ya gama tukunna gaba ɗaya kafin ya yi tsarki kafin ya yi tsarki haka sannan kuma duwana abin da yake faruwa shine yake jawo har najisan ma da yawa ta taba jikin mutane shine a kafa hujja da cewa akwai hadisin da suka ce fitsari a tsaye sunna ce wannan shine daga sai mutum shi ma je tsaya a tsaye daga garin yin fitsari a tsaye sai tufafin fitsarin ya dinga dawo masa so kaga eh fitsari a tsaye an ce sunna ce wannan kuma ka bari fitsari ya taba jikin ga shi kuma ganganci ne Daka in ka bari wannan shi kuma ya taba jikinka zai bata maka sallah kaga kuma garin yin sunna kuma ka rusa farilla garin yin sunna ka rusa farilla daka ko da a tsugune mutum zai fitsari ana so ya tabbatar da inda in yayi fitsarin fitsarin ba zai ba zai dawo zuwa gare shi ba saboda kar ya zo yana sallah a cikin najasa Allah ya kiyaye Allah ya sa mu gama lafiya sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته